من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم a yau ranar talata biyu ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku na miladiya dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da ko za mu fara tafsirin wasu ayoyi da suka saukaka a cikin suratul amsa tafsirin da za mu daura kan tafsirin da muka yi 2022 wato shekara ta 2022 kasancewar bara 2023 ba mu samu mun gabatar da tafsiri ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالقصوى وهم بالعدوة القصوى والرب أدخل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ya zo a suratul amfal cikakke saboda haka ne wasu ke kiran suratul amfal da suratul badar kamar yadda kuma an yi ishara zuwa gazuwatul badar cikin suratul ali imran yayin da ake bayani akan غزوة أحد ترتيب wannan غزوة cikin wannan sura suratul anfal ya zo ne tartibul mantiki balaghi da ke farko Allah subhanahu wataala a surar ya yi shimfiɗa a kan halarcin ganima wanda hukunci ne ke fantacce na al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya bude surar da yas'aluna kanil anfal qul al anfal lillahi wa rasul sannan kuma surar ta zo ta yi bayani akan irin kace na ce da ake yi da tattaunawa akan fita yakin badar saboda fita ne ba zata ba shiri kuma a karo na farko saboda duk zawafin da suka gabaci yakin badar bai wuce munawashat ba bai wuce saraya da ake aikawa saboda tsorata mushirikan maka ba yaƙi gadangadan mai sunan yaƙi to an fara da mazuwatu badar ne gabanin wannan akwai badar sura da ake faɗa sannan wannan ya biyo baya a badar kubra kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka bayyana ya yi bayani cikin suratu ali imran inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa iz gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida al-qital wallahu samiun 'alim idha hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة زوا حرم كرشي بياني أكن غزوة بدر أنهم كما ديتي يسألونك عن الأنفال da ke ganima na farko mai fada aji an same shi ne a gazuwatu badar saboda haka ne suke fatawa a kai ya halatta ko bai halatta ba ganimar ta zamanto ɗaya ne daga cikin khasa'isi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin bayanin khasa'isi wa uhillat liyal ghana'im ma'ana an halarta mini an halarta mini da da ganima to shine yazo yace kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihuna yazo yayi bayani akan irin yanayin yadda sahabban manzon Allah suka kasance lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai fita zai fita yakin بدركم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم har zuwa ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin halin da suka shiga na kunci da kishirwa da yunwa yadda Allah subhanahu wata'ala ya farraja musu aka samu ruwa izi yi gushe kuma nu'asa au izi ya sha kuma nu'asu au izi yi gashi kuma nu'asa amala ta minhu wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an har zuwa karshe har ya dawo kuma yayi magana akan tsakiyar yayi lokacin da ake فاضربوا فوق, فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان har ya zo natijar surar shi ne wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu kamar yadda muka fassara a baya to shi ne anan ci gaba ne daga inda ya tsaya saboda iz antum din nan iz zarfu ne wanda الظرف ليه ظرف متعلق بما تعلق عليه الظرف قبله أبايا ديك وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سيت إذ أنتم جملة والله على كل شيء قدير جملة شيء معتدلة فكان ظرف نا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان kamar ya ce wa ma'anzanna ala abdina yawman furqani wa ma'anzanna ala abdina yawman taqal jam'ani wa ma'anzanna ala abdina id antum bil udwati uswa kamar ya faɗi haka ne wannan id din yana komawa zuwa ga wancan anzalna din ne saboda zarbu ne zai yi ta'allafi zuwa ga wannan anzalna kamar yadda yawma yawman nan guda biyu yawman furqan يوم التقى الجمعان يتعلق زواجا والنفي لأنزلنا لك معنى شيني أجند مك سوكر وباو صلى الله عليه وسلم كما إذا مك فسر هذا جبايا إذ مك سوكر مشي إذ أنتم بالأدوة الدنيا مك سوكر مشي أدوك شندا kuke bangaren bangare mafi kusanci da madina saboda an kasa wuraren zuwa kashi uku ne kashi uku ne akwai al'uduwatul duniya sannan akwai al'uduwatul uswa sannan akwai asfar to shi yasa za ku ga wannan aya ta yi magana akan waɗannan wurare guda uku ne gaba ɗaya na farko ya ce in antum bil udwati duniya sai ce wa hum bil udwati uswa sai ce warrakbu sai ce asfala minkum kenan akwai al'udwatu dunya akwai al'udwatu quswa sannan akwai asfal shine asfal anan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka isa sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a wani waje da ya sauka wani waje ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce nan wahayi ne Allah ya maka mu sauka a wannan wajen wahayin da ba zai yi ba a saba masa ba ko lamarin yana da alaka da shawara da tattaunawa ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba maganan wahayi lamarin ya shafi shawara da tattaunawa ne kowa ya kawo shawararsa sai wannan sahabi ya ce to in dai ba wahayi bane ya sa muka sauka a nan wajen ni a shawara ta mu je kusa da inda akwai ruwa mu sauka idan makiya mushrikan makka suka zo suka bukaci ruwa ba za su samu ruwan ba duk wanda ya kokarin zai zo ya sha ruwa za mu fatattake shi mu kuma muna da ruwan da za mu sha to saboda haka sai manzo sun sallama ya ce eh wannan shawara ita ce za a ɗauka to shi ne aka zo aka sauka a wannan wajen aka sauka a wannan wajen in ka koma sira ibnu ishaq ko muktasar ɗinsa sira ibn hisham za ka ji ya yi bayani irin gwagwarmayan da ya gudana tsakanin mushrikan makka da sahabban manzan allah ‘yan badar ƙoƙarin samu ruwa ko kusanci da inda sahabban manzan allah suka sauka duk ya yi bayani akan wannan ko sun yi bayani akan wannan to shine da suka zo suka sauka a wannan wajen to shi ne Allah subhanahu ta'ala yana magana akan ayoyin da aka saukar a ranar badar da kuma ayoyin da aka saukar a lokacin da suke alfudu duniya shi ne yake magana a kai domin haka ne muka ce a irabi istin yana komawa an zanna na baya idan aka ce al'uduwa jumhur sun karanta bi bidan mil aini bidan mil aini a wuraren nan guda biyu is antum fil qudwati dunya wa hum fil qudwati uswa bidan mil aini sannan abu amr al basri ya karanta bi kasri al aini is antum fil idwati dunya wa hum fil idwati wa hum fil idwati uswa bi kasri al aini kenan asalin a kalmar an ɗauko ne daga ishkitatin a ishkitatin a ada ya adu aduwar ada ya adu aduwar ishkitatin da yake fi'ili ne wanda yake a wanda yake a nafisi wanda yake wawi shine ada ya adu aduwar shi yasa aka ce bil udwa bil udwa dawau bil udwa dawau ba bil udu bil udu ya da ya ba wawi ne nafis ne wanda yake wawi ada ya adu aduwar asalin wannan ishtikaki ainun da dallun da wawu idan suka haɗu wanda ya zo a nafisi zai ba da ma'ana na gefe zai ba da ma'ana na ƙetarewa sannan kuma zai ba da ma'anan wato yin abu oba yin abu oba cikin da ikkitatin yake yana daura ne a kan waɗannan ma'anoni guda uku ne ba da ma'anar gefe ko nahiya ko ba da ma'anar ƙetarewa ko ba da ma'ana yin abu oba to ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin guda uku to shi ne ake bukata a nan ko ake nufi a nan ka ce al'idiwatu ko ka ce al'uduwatu janibi na iya janibi na iya to shi ne a nan ɗaya al'uduwa ɗin ɗaya al'uduwa ɗin sai aka mishi sai aka mishi sifa da al-duniya ɗaya al'uduwa ɗin aka mishi sifa da al-kuswa a duniya daga dana ya dunu ne dana ya dunu ne sannan shi ma alkuswa wawi ne wawi ne shi ma kenan an hada fi'ilai na fisai wawi guda uku a jere ɗaya a kalmar al'udwa ɗaya a kalmar al-duniya ɗaya kuma a kalmar al-alkuswa shi a duniya din mu'annas ne na al'adina idan ka ce dana ya dunu dana ya dunu fi'ilinsa to in ka ce al'adina mafi kusanci muzakkar misali ka ce al-makanul adina gunda yafi kusanci idan kuma misali mu'annas ɗinsa ne za ka ce al-makanatu duniya yana al'adina muzakkar ɗinsa a duniya mu'annas nashi saboda haka ne a nan a duniya ba ana nufin sunan duniya ba ne kamar yadda wannan wajibi ne masu tafsiri su mai da hankali ba ko ina ne a cikin ƙur'ani idan aka ci a duniya ana nufin sunan duniya a duniya a nan mu'annasi ne na al'adina mu'annasi ne na al'adina al'adina muzakkar mafi kusa namiji a duniya mu'annas mafi kusa wato ta mace kamar da zaka ci al-aqrabu zaka ci al-qurba al-qurba to haka nan al-adna ad-dunya haka nan shi ma al-quswa din al-aqsa muzakkar dinsa al-quswa mu'annas nashi haka duka biyun suke tafiya kenan anan an yi abin da ake ce ma al-muqabala al-muqabala al'udwatun duniya aka yi mukabalarsa da al'udwatun uswa saboda a duniya kuma da kuma al'uswa ɗin wato akwai tsibaki tsakaninsu saboda kishiyoyin juna ne a duniya wuri mafi kusa al'uswa wuri ko jaribi ko nahiya mafi nesa ke tsakanin a duniya da alkuswa akwai ne akwai tiba kamar yadda a tsakanin bil udwaci duniya da kuma bil udwaci kuswa kuma akwai muqabala akwai bambanci tsakanin tibaki da kuma muqabala kamar yadda muka karanta a cikin ilimin balaga shi a tibak yana nufin kawo abu da kishiyarsa ne al-muqabala kuma muqabalar jumla da jumla ka kawo jumla ka kawo ta jumla da take muqabilin wannan jumla din to anan ne an takaita muku a wannan kali a wannan aya id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati quswa akwai alwa alwa na ilimin ilimin ilimin balaga saboda shi al udwa din da ad dunya din da al quswa din kowannen su an dauko ne daga fi'ili naqi naqisi sannan kowanne fi'ili naqisin wawi ne wawin illa iyaka ad-dunya ad-dunya an bi qiyasi saboda idan fi'ili naqisi wawi yazo ka gina wazanin fuqula muannasi a ciki to wawdin wawdin zai juye ya zaman toya misali in ka kawo shi a fi'ili da na yadunu waw ya fito a madadin sama dunuwan waw ya fito to a wasu ɗin wannan wautin sai a mayar da shi ya zamanto ya misali a duniya maimakon a ce a dunwa da wace a duniya wannan shi ne kiyasi ma'ana mayar da wautin na fi wawi daga wazanin daga wazanin fu'ula wanda yake mu'annafi zuwa ya to wannan kiyasin sai aka ki bin sa a kalma ta al-quswa al-quswa saboda kalma ta al-quswa din wawi ne maimakon a ce alkusiya alkusiya da ya to sai aka ce alkuswa da hu wannan ma wani wani nau'i ne na balaga ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya hada gwaji guda biyu shine malaman ilmin sarsu suke cewa kiyasi din kiyasi din shine mayar da waudin waudin nafis wawi a wazani na fu'ula mu'annasi zuwa ya kawai misali ala ya alu in ka ce al'a'ala al-muzakkar al'ulya al-mu'annas kaga ala ya alu wal wawdin sai kama yadda shine ya al-ulya ba qiyasi kenan kaman dana ya dunu da muke magana akai dunuwan sai ka ce ad-dunya kamar yadda wawdin ya to maimakon anan aka ce al-aqsa al'aksa muzakkar to maimakon a ce alkusya sai aka ce alkuswa to shin barin wannan wautin a wazari kula mu'annasi barin wannan wautin zai zama to ja'izi ne a kowanne a kowanne fukula wanda aka same shi a fi'ili wa na fisi ne a'a ko kuma sai wanda aka ga larabawa sun yi amfani da shi to an sa'anan shi ne kiyasi din mayar da shi ya kamar da muka bayyana amma wanda aka ga larabawa sun yi amfani da shi da wau to za ka yi amfani da shi da wau ɗin yadda su suka yi amfani sannan za ka iya bin kiyasi ma'ana idan a larabcinka ne haka ba a cikin ƙur'ani ba zai yi alƙuswa ɗin ka furta shi alƙusya a bisa kiyasi amma da ke wannan ƙur'ani ne haka ya zo to dole ka karanta shi yadda ya zo haka sahaba suka suka yi rasminsa a dukkan masahifi na usmaniya da wau akasin kiyasi ko kuma sabanin kiyasi kenan to wannan kenan a abinda wannan yake nufi shine Allah subhanahu wataala yace mun abinda muka saukar wa bawa mu lokacin da ku kuke nahiya mafi kusanci da Madina dab da Madina wannan ma akwai hikima a ciki sannan kuma wa hum su kuma mushrikan Makka bil udwatil quswa suna nahiya ko bangare inda yake ne yake nesa da Madina anan hikima anan shine kaga yaki dama ɗayan biyu ne yawmun laka wa yawmun alayka ne wa tilkal ayyamu dawuha bainan nas ka fita yaki ko a kashe ka ko ka kashe ko ka yi shahada ko ka kashe akan wannan ne kowanne kuma kowanne ihtimalin akwai shi ta yi ta yi nasara ta yi a samu nasara a kanka to ganin wannan kaga in ka duba wannan ihtimali ka kasance kusa da gida ya fi ma'ana ba fata ba in ta bashi to gana kusa da gida in ta bashi sannan kuma kasancewar inda ka sauka ko inda kuka sauka za ku yaki ya kasance kusa da gida ko kusa da garinku to zai zama to tsaro ga yara da mata tsaro da yara yara da mata in ta ɓaci za ku mayar da hankali ku zo ku tsari yara da mata da dattijawa ku kare lafiyarsu a hisabin rayukanku ko a kashe ku akan a kashe muku yaranku da matanku da iyayenku to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa shawarar da shi wannan sahabi ya bayar ya zo daidai da hikimar yaki da dabarar yaki saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba wahayi bane shawara ce kowa ya bada shawara shawarar da shi wannan sahabin ya bayar sai qur'ani ya saukar ya tabbatar har yake alfahari da haka kasance wasu bil udwati dunya sannan kuma su kuma da Allah ya ce wa hum bil udwatil quswa din wa hum bil udwatil quswa to su a wannan lokaci suna nesa da Madina duk kokarin da za su yi su kawo barna a garin Madina to ba za su samu su yi ba saboda tsakanin su da Madina akwai waɗannan dakaru za a yi kare jini biri jini to saboda haka ne Allah subhanahu wataala yace in antum bil qudwati dunya wa hum bil qudwati uswa kaga a ciki akwai hikimomi na yaki akwai dabaru na yaki kuma ciki wannan zaka fahimci wannan cewa Allah subhanahu wataala kokolwa da fahimta Allah ya kike ba wa kowa gurgurdon irin tunaninsa domin haka ne su sahabban manzo Allah sallama wani Allah ya bashi basira wajen gano wuraren da idan aka sauka za a yi nasara a yaƙi ko wajen gano a hanyoyin yin nasara saboda haka dai manzo ya mayar da abin ofin a buɗe kowa ya ba da shawara shi kuma wannan da ya ba da shawara shawararsa ta karɓo har ƙur'ani ya yi magana a kai in an tun bil udwaci duniya wa hum bil udwaci quswa sannan sai yace warrakbu asfala minkum asfal din anan ana nufin sa'il bahar wajen wajen yaki wajen albahar ahmar inda kogin ya biyo ya tabo inda layin da abu sufiyani ya bi ya tsira layin da abu sufiyan ya fi ya tsira shi ne wannan wannan gun bizzafi na taba zuwa wajen na taba ganin wajen ne na sauka ma a wajen wannan wajen shi ne asfala minkum ma'ana kun san mutumin da bai taba zuwa madina ba a ita madina tana arewa ne da makka tana arewa da tana tana arewa da a makka ne ma'ana kiblar madina shine kudu a madina ana fuskantar kudu ne ake yin sallah to saboda haka wuraren nan da muke magana a kai tsakanin madina da badar kilomita saba'in ne kilomita saba'in ne tsakanin madina da badar kilomita saba'in ne to bangaren arewa inda su sahaba suka sauka nan ne al'udwatu duniya din bangaren kudu inda makka layin makka yake to wannan kuma shine al'udwatu kuswa din tsakankanin sahibul bahar inda abu sufyani ya bi ya tsira shine asfal din shine da farkon ma tafsirin mu muka ce gurare ne guda uku qur'ani ya ayyana al'udwatu duniya sannan kuma al'udwatul uswa sannan kuma asfal shine inda yace warrakbu warrakbu asfala minkum dan warrakbu asfala minkum shi arrakbu din wasu suna cewa ismu jam'i ne ma'ana ismu jam'i kalima guda daya wanda yake bada ma'anan jam'i kaman ka ce jama'atun kaman ka ce aljam'u kaman ka ce alfi'a kamar ka ce a ta'ifa duk da ma kaliman ta'ifa yana zuwa da ma'anar mutum da ya kawai ba jam'i ba to kaman wannan shine ake cewa ismul jam'i ma'ana idan ka ce arrakabu kana nufin wasu mutane ne da yawa waɗanda suke kan kan raƙumi asali kan raƙumi tukuna aka mayar da shi tajawuzan lughawiyyan suke kan kowanne dabba ma ma'ana warrakabu jama'an da suke kan taguwansu da da dawakansu waɗanda suka zo don su yaƙe ku kuma asfalaminku suna ƙasa da ku suna ƙasa da ku a nan suka tare a nan suka yi zango a nan suka sauka shi ne yadda muka bayyana nahiyar sahilul bahar hanyar da abu sufiyan ya bi ya tsira wannan hanya to shi ne a nan waɗannan haɗuwansu a asfal ɗin wani irin haɗuwa ne wanda ba zata kuma ba haka aka shirya ba kamar wani ku ne wanda in san samu ne ba nan kake so ka haɗu da makiyanka ba sai ka haɗu da su ka ka haɗu da su to shi yasa Allah subhanahu ta'ala da yace warraku akala minkum sai yace walau tawa'atum laftalaftum fil mi'at wannan shine rakbu kenan wasu kace ar-rakbu din jam'i ne na rakib kamar za ka ce sahib sai ka ce sahib sai ka ce saha fa'il kenan ya zo jam'insa ya zo alawarsa ne fa'al sahib guda ɗaya sahabu sahabu shi kuma da yawa rati guda ɗaya rakbun wato da yawa a jam'i kenan wanda suke cewa jam'i ne nadiri ko jam'i ne wanda yake zuwa da lafazin mufradi ko jam'i ne wanda yake zuwa da wazanin mufradi kamar misali safir da safrun in ka ce safir mai bulaguro safrun shine masu bulaguro kenan safir safrun rakib rakibun sahib sahib sahabu irin wannan jami wanda asalin wazanin fa'al din wazani ne na mufradi kenan jam'i ne ya zo da lafazin mufradi kenan shi ka ake cewa jam'i ne nadiri wanda mai koyo wanda bai iya larabci sosai ba zai iya zata cewa mufradi ne alhali jam'i ne da shi ne warrakubu asfala minkum in wajen iradi ne asfala din wato abin nan zarfu ne zarfu ne zarfu ne asfala din sannan wannan zarfun muta'alliqun bi mahdhufin wujuban takdiruhu ka'inuna in ka duba ma'anar jam'in takdiruhu ka'inu in ka duba lafazinsa sai zamanto khabarul mubtada to anan za ka gane ne wani nau'i daban da za ka gane ne ilimin ilimin balaga a cikin wannan aya ya hada mubtada da khabar guda uku a jere antum bil udwati dunya mubtada da khabar ne wa hum bil udwati al-quswa mubtada da khabar ne wal rakbu asfala minkum mubtada da khabar ne iya larabci irin na qur'ani kamar yadda muka bayyana tazu a duniya da al'uswa bibaki ne a duniya ziddu ne na kuswa ko kuswa ziddu ne na duniya kamar idan ka zo ka ce bil'udwaci duniya antum bil'udwaci duniya wa hum bil'udwaci kuswa wanda ya zama muqabala muqabala ake cewa jumla da jumla kai muqabala muqabala su kenan to saboda haka anan Allah subhanahu wataala ya fito mana da fasaha da balaga irin na Qur'ani to shine sai Allah subhanahu wata'ala yace walau tawa'atum laftalaftum fil mi'ad law adarci harafi ne wanda ana ce mishi harfu imtina'in harfu imtina'in misali idan ka ce law ja'a law ja'a zaidun la'a'ataituka dirhaman to zai zamanto dirhamin baka ba da shi ba baka bayar da shi ba dirhamin ba bai bayu ba ma'ana cewa kai da zaidu ya zo zan baka dirhami zaidun bai zo ba sannan kuma dirhamin baka bayar ba ka gane wannan shine aikin da dau yake yi sannan kuma ja'izi ne ka kawo lam a jawabinsa kamar yadda ya zo cikin wannan aya walau tawa'atum laktalaftum ikhtalaftum ne sai aka kawo lamun jawabin law din kamar misali law ja'a zaidun la akramtuka la dinnan zai yi ka cire wannan lam law ja'a zaidun akramtuka ja'izi ne idan kuma ya zo da harfin nafi wannan lamtin an hana ba za ka kawo shi ba wannan shine hukuncin lau kenan kenan anan da yake walau tawa'atum laqtalaftum fil mi'adi da alkawari kuka yi da juna kun yi alkawari da mushrikan makka cewa za ku zo ku haɗu a nan asfallin da alkawari kuka yi ku haɗu a wannan wajen laqtalaftum za ku saba filmi'ati za ku saba wannan alkawarin kasancewa gu ne wanda ba a so a haɗu a wajen ba sannan kuma ba a san yawan waɗanda za a haɗu da su ba ba a san ƙarfinsu ba ba a san mayaƙansu da adadin mayaƙan ba ba a sani ba to shi ne a nan da ya ce walau tawa'atun laftalaftun filmi'ati yana duba warrakbu asfala minkum din yake dubawa warrakbu asfala minkum din nan ba ku so hakan ya zamo ba ya zamo haka ba to da alkawari kuka yi lafta laftun fil mi'ad anan wasu malaman tafsiri suka ce walau tawa'atun din nan mukhataba ne ake zuwa ga su sahabban manzon Allah mutanen Badar su ake gaya wannan wasu kuma suka ce a'a tawa'idi lafazin yake nuna yana lafazin yana nunawa yana mukhataba da dukkan su ne ma'ana ko da mushrikan makkan ne aka yi alkawari da su a haɗu da su a nan za su saba kenan walau tawa'atu din nan yana komawa zuwa ga janibi guda biyu ne lafazi na tawa'ada din yana nuna wannan lafazi ne na musharaka saboda wazanin fa'ala ko tafa'ala baya kasancewa a janibi guda sai dai a janibi guda biyu guda biyu duka yake kasancewa shine wa wa'adna Musa wa wa'adna Musa ha wa wa'adna Musa mun yi alkawari da annabi Musa ma'ana Allah ya yi wa annabi Musa alkawari sahatu a nan turi sina annabi Musa ma ya yi wa Allah alkawari sa wannan shine wannan shi ne abin da ake cewa mufa'ala ɗin na musharaka kenan shi yasa abu amrin basri ya karanta duk inda lafazin wa wa'adina ya zo ya karanta da abin abin nan wa'adina Musa ma'ana adi ba wa'adi din kenan wa idu wa'adina Musa ko wa wa'adina Musa maimakon wa idu wa'adina ko wa wa'adina wa idu wa'adina a gane wa wa'adina ma'ana ya zama to me alƙawarin a jami'in Allah shi kadai wannan shi ne wazanin fa'ala da kuma wazanin tafa'ala yake bayarwa to a lokacin da ka ce walau tawa'atu tawa'atu kaga alƙawari ne ya kasance a janibin mutanen badar sahabban manzo Allah da kuma janibin mushrikan makka kenan jawabin kuma lafta laftun din zai koma kansu ne gaba ɗaya ma'ana kowanne bangare da an yi alkawari da shi cewa a sauka a nan a haku a nan ba zaka to zai saba ba zai ba musamman ma gwazami na ibta'ala wani lokaci ba kowanne ba yana zuwa da ma'ana na mushara wani lokaci wazami na ibta'ala wanda a nan ne aka samu ikhtalafa wazanin ifta'ala misali za ka ce ishtawara ishtawara zaidu wa amru zaidu da amru sun yi shawara a junansu a junansu kaga kenan wannan ishtawara din ko istasama zaidu wa amru zaidu da amru sun yi musu saboda musu baya kasancewa a janibi guda to saboda haka idan muka lura da wazanin tafa'ala yana ba da ma'anar musharaka wani lokaci shi kuma wazanin ifta'ala yana ba da ma'anar musharaka wanda zai tabbatar ko ya inganta tafsirin waɗanda suka ce inda kowanne bangare an yi alkawari da shi a sauka a nan ba zata to zai saba saboda bai san shirin shirin dan uwan shi ba au saboda bai san me zai faru a nan ba shine ma'ana walau tawa'atum laftalaftum fil mi'adi المئات آه المئات آه مصدر لميمي مصدر لميمي على وزن مفعال على وزن مفعال wannan yaɗin da kuke gani na mi'at wannan yaɗin wannan yaɗin asalin sauro ne asalin sa mi'at ne mi'at ne saboda daga wa'ada ne daga wa'ada ne sai aka gina wazanin mif'al wazanin mif'al to fa mai sukun din sai ya zo a wajen wajen wau wau ya zama asalin sa miwat miwat to da ke ka'ida ne na ilimin sarfu cikin wau da ya kowanne ya zamo yana da sukun ya gabata da haraka jinsinsa za a juya zuwa jinsin shi misali wau ba sa haduwa da kasara shi wau jinsin harakarsa shi ne damma to sai ya haɗu da kasara wanda shi kuma kasara jinsin harakan ya ne to saboda haka wau ɗin dole a mayar da shi da shi ne mi'at ya zamanto mi'at mi'at mi'at kamar yadda idan kuma ya ya haɗu da damma dole wannan yaɗin a mayar da shi wau shi yasa ake kiran a ake kiran wau ummu ake abin nan ake ake kiran wau ummu ummu dammi ake kiran ya ummul kasri ake kiran alif kuma ummul fathi eh shine wanda imam shafi'i a shafibiyyar da yake cewa au ummahuma wawu wa ya'u au ummahuma au ummahuma umma din musanna ne na um musanna na um ummani ummani mana iyaye guda biyu sai aka cire nunu din ummahuma iyayen su guda biyu shine wawu wa ya'u to kaman wannan ne sai zamanto mi'an ya zamanto masdar ne ni misali kamar ya ce ne walau tawa'atum laftalaftum fil wa'd inda alkawari kuka yi za ku saba alkawari shine walau tawa'atum lastalattum fil mi'ad sai Allah ce walakin liyaqdi Allahu amran walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wannan lakin din harfu istidraki ne wannan istidrakin abin da yake nunawa amma ba a yi abin da kowanne bangare ya so ba in gane ba wani shi ne latin din ma'ana ba a yi abin da kowanne bangare ya so ba don menene liyaqdi Allahu amran saboda Allah subhanahu ta'ala ya hukunta wani lamari wani lamari nashi kana mafkura lamarin dama can an kaddara tun fil azal ya ma wa kana ya ma wa kana ba wai zai zai wa kana wannan da yake nunawa yana nuna mana hawadisu lahar abubuwan da suke wa kana a duniya already already ko yaushe to sun ma akwai kamar kai recording abu ne a bidiyo ka ajiye shi ka kunna to kana kallon abin da ya riga ya auku ne a baya an ɗauka an aji haka hawa ta su da'ar gaba ɗaya komai da komai saboda haka ne ba zai yi mutum ya ƙetare wannan abin da an riga ya an shirya shi haka zai yi ya ba saboda haka ne abin sufaye duk abin da yake wakana a cikin duniya akwai kofi ɗaya a aji akwai kofin wannan abin a aji kuma ba kofin ba na bidiyo ba ne haka kwafi ɗaya yana nan a aji to haka Allah ya hukunta ya wakana to shi ne aka zo aka haɗa kowanne ɓangare da ɗaya ɓangaren da mufaja'a baktatan ba zata a yi duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta shi ne walakin ya Allahu amran kana mafkura shine malaman tafsiri ko in ce irabi suka yi sabani in ka ce li yaqdiya din jaru wa majrur ne saboda lamdin harful jarri ne akwai an bayan lamu ta'ali muqaddara wanda muke cewa jawazan a irabi saboda lamu ta'alili ne in lamu jufudi shine zai zama to wujuba zai zama to asali ولكن لأن يقضي الله ذلك وأن وسيلتها إذا أن شيء يقضي في المضارع منصوب آه في تأويل مصدر في محل جر مجرور باللام شيء ون اللام ليقضي الله ليقضي الله ون اللام كمان يأتيني ولكن لقضاء الله ولكن لقضاء الله كما يابن يحكي وين كتي لقضاء جار مجرور به إناني متعلق ناشي إناني متعلق ناشي wasu suka ce wancan abin nan mafular din na ƙarshe da ke mustaf ne jaru majururin yana ta'alluki da mustaki kamar yadda yake ta'alluki da fi'ili kamar ya ce walakin ولكن كان امرا مفعولا لقضاء الله ولكن كان امرا مفعولا لقضاء الله لقضاء الله جار ومجرور متعلق بمفعولا ليس مفعول مفعولا باتي بني اخي تعلق الجار ومجرور اشكنسا saboda mushtaqqun ne daga fi'ili akwai mushtaqqa su goma nan wanda muka karanta a cikin musaffu to kowanne ɗaya daga ciki to za ka iya ta'allukin zarfu ko jaru wa majruru a kai to za mu tafaita saboda ba mu fara da wuri a yau ba in akwai tambayoyi ɗaya biyu za mu ansa muna maraba da zuwa maulana sai halifa goni a wannan fasajiya mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa صلوا على النبي الكريم